أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na al-Allama Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subu yau muna biyu ga watan rajab 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da sha uku ga watan daya 2024 miladiya muna fata Allah ta'ala ya muna muwafaka muna cikin kitabu sala muna cikin babu sifatu babu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baban da ke bayani akan siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau za mu tashi alhadithu sadisu wa tamanun hadisi na tamanin da shida an thabitul bunani عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في الصلاة وتحديث ثابت البناني kenan daga sabitul bunani ana anas bin malik daga anas dan malik yadda Allah ta tabbata a gare shi shahararren sahabu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan marawaici sabitul bunani yana ɗaya daga cikin keɓantattun ɗaliban anas dan malik yadda Allah tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka lazimci anas dan malik wataran anas dan malik ya dala tabbata a gare shi ya karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo yake cewa inna minan nasi mafatihun lil khairi wa maghaliqun lish sharri fatuba liman ja'ala fi yadihi mafatihul khair وويل لمن جعل في يده مفاتيح للشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم سيتي وأن ثابت البناني mimman ja'alahumullahu min mafatihul lilkhair wannan sheda ce daga wannan sahabi game da wannan tabi'i dalibi na shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada in ji Anas manzo yake cewa daga cikin mutane akwai wanda Allah ta'ala ya sanya su suka kasance su kile ne na alkhairi mana su mabudi ne na alkhairi waɗansu kuma Allah ta'ala ya sanya su mabuɗi ne na sharri sai ya ce to farin ciki ya tabbata da tsira ga duk wanda ya sanya makullayyan alkhairi a hannun shi azaba da taɓewa da hallaka mana su kasance ga duk wanda ya sanya mabuɗayyan sharri a hannun shi sai ya ce to sabitul bunani in ji anas ya ce shi yana daga cikin wanda Allah ta'ala ya sanya su su mabuɗayya ne na alkhairi mana wannan shaida ce ta anas daga wannan ɗalibi na shi da haka wannan ɗalibi ne babba daga cikin manya-manyan ɗaliban anas bin malik wanda kuma yake mutumin kirki ne mutum ne kullum yana ƙoƙarin neman ma al'umma alkhairi tabbatar da mutane akan alkhairi nunawa mutane shirya nunawa mutane gaskiya ɗora su akan daidai kuma wannan shi ake nema kowane mutum ya kasance salihul musulmi kai da farko ka zama mutumin kirki to kuma kakka koma share ka ce ni tunda na gyaru na daidaitu ina kaza daidai ina kaza daidai to kowa ya hallaka wannan ba musulunci ba ne karin magana ta bahaushe in dutse ya wuce kanka ya faɗa kan kowa wannan bari gurbin magana ne saɓanin musulunci a musulunci in ka zama mutumin kirki to kokari za ka yi mutane su zama mutumin kirki to wannan bawan Allah haka yake kiran shi ne ya rawaici wannan hadisi daga Anas dan Malik ya dala tabbata a gare shi qala Anas dan Malik yake cewa inni la alu bi ma'ana ai la uqassir ma'ana ni bana gazawa kuma bana yin kasa a gwiwa an usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli mina mana in yi muku sallah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin mana sallah kiran zan ba da dukkan zan ba da dukkan kokari na wajen in ga cewa nayi muku sallah yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake mana shine ma'anar la alu kenan la uqassir bana gashiyawa bazan takaita ba sai na ba da dukkan kokari na an ga cewa na yi muku sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan kuma sallah da ana sai kokarin yayi wato sallah ce ta ta'alim sallah ce ta karantarwa mana yayi sallar dan su kalla su ma su yi sauran manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamar aitumunu usalli ko ku yi sallah kamar da ga ina to haka sahabbai suka ɗauki wannan suka yi da gaske babu wani motsi ko rashin motsi ko faɗa ko aiki game da sallah fati yadda suka gaya mana ga yadda yake yi don mu ma saƙon ya zo mana don mu ma mu samu damar cika wannan Allah saka musu da alkhairi to shi ma Anas wato wannan abu da yayi shi ma ya gan shi ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda wata rana kakar Anas din ta shirya abinci ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidanta ta shirya mishi abinci na musamman ta gayyace shi manzo sallallahu alaihi wasallam da tawazukin shi da kaskantar da kai shi ya amsa gayyatar wannan tsohuwa kakar Anas yaje aka ci abinci da aka gama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku tashi in koya muku yanda ake sallah shine a lokacin ya koya musu yanda yake sallah ma'ana shi ma Anas anan ya dauko wannan shi ma ce to ni ma zan koya muku yadda na gama yanzu kuma ku koya ku rika yi qala thabitun thabit yake cewa kenan wannan dalibi wannan tabi'i kenan dalibi na Anas yake cewa fa kana Anasun Anas ya kasance yasna shay'an yakan aikata wani abu kina a cikin sallar shi la arakum tasna'unahu ku a yanzu bana gani kuna irin wannan malam suka ce wannan wacin zamanin tabi'ai ne suke yin mana ya musu sallah irin ta manzo shi mai ruwa mai ruwaya wanda Anas ya musu sallah irin ta manzo yace to a cikin sallar da Anas ya mana irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ku a yanzu ba ku irin wannan sallah akwai abin da ba ku yi a ciki shi ne ke cewa kana idan rafa a ra'asahu min ruku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya dago kanshi daga ruku'i in tasaba qa'iman sai ya kafu a tsaye hatta ya kula alqa'ilu har mai fada ya ce qadinasiya kai an ya kona bayamin ci ba yana tunanin tsayuwa ne yake yi na kafin aje ruku'i saboda me saboda tsawon tsayuwan wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajada hakanan idan ya dago kanshi daga sujada tsakankanin sujada guda biyu kenan in yi sujada ta farko ai zai zo ya zamna kuma ya koma ko to idan yayi wannan zaman makata to sai ya dauki lokaci ya zauna ya dauki lokaci hatta ya kula alqa'ilu har mai fada ya ce qad nasiya kai an ya ko wannan ina ga wannan hayamanci yana jin zaman tahiya ne yake yi to wannan abun shine sabutul bunani yake cewa wato da Anas ya musu sallah yana tsawaita waɗannan rukunoni guda biyu na cikin sallah wanda su waɗannan rukunoni guda biyu ma'ana gaba ce ta sallah yadda ka san sujada to zama tsakanin sujada guda biyu shi ma matsayin shi kamar wannan ne mana gimshiki ne na sallah babba da waɗansu suna ganin kawai ita sallar da rukukin da sujada da irin su dagowa yana ga kamar ba sa ciki a'a matsayin sauran ayyuka su ma haka suke ciki idan kai ruku'i ka dago ka tsaya cak wannan kamar kamar sujada ne kamar ruku'i ne shi ma gaba ne na sallah mai zaman kanshi ina ta fahimta to kenan ya daga cikin sifar sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan tsawaita waɗannan wurare kuma mun ga darasi wanda ya gabata idan zai taso yana tasowa zai ce sami Allahu liman hamida wanda yana faɗan shi ne da tasowa a tare ko yi mana hina yarfa'u kenan hadisin da ya gabata waga ihe in ya tsaya kuma sai ce rabbana wa lakal hamd a tsaye hamdan katiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda a haqqu ma qala al abd wa kulluna lakal abd اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اسرتي kaga wannan wai da kan tsoho to akwai waɗansu zikiro dukkan da kuma sun yi wannan tsohon kenan kaga wuri ne wanda bayan da ake tunani wani kawai kawai daga kaya haka ɗan kaɗan ɗaga kawai ka koma a ba haka bane daga kaya haka sallar ka ta rushe babu sallah saboda ka bar wani gaba daga ciki an fahimta ko to haka nan zama tsakankanin sujada guda biyu shi ma ga idan ya dago zai dago ya ce Allahu akbar sai ce rabbi gifiri rabbi gfirli rabbi gfirli su uku ya ce rabbi gfirli warhamni wa afini wazburni na kusan waɗannan suna addu'o'in da yake to ga sun wayi za a dan za a dan zamna ko tukun kuma ya koma sujada ta yi to kaga gabobin waɗannan ma'ana ana jan su to wani lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai ya ce rabbi gfirli rabbi gfirli rabbi gfirli ai ya doki da yawa ko ai uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya a yi wuturi ne kira mutum sai ya tsawaita an fahimta ko? na malike cewa ma yi hazo min alhadis irin ababen da za a fa'idanta a cikin wannan hadisin na farko a cikin wannan hadisin akwai dalili na shar'anta tsawaita tsayuwa bayan rukuni tsawaita tsayuwa bayan rukuni kuma hadisi yana shar'anta mana tsawaita zama tsakankanin sujada guda biyu an gane ko to amma kuma kar amince saboda shi kullum lamarin ibada ko kafa hujja ana hada hadisai ne a hada kawuna hadisan da suke maudu'i akan suke magana kan maudu'i guda to kuma mutum sai ya fitar da hukunci ai mun gani can hadisi ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sallar shi mutanasiba ce ma'ana ta komi ya dace da komi kar a zo ka ce ka ce Allahu akbar ka ce ghairul maghdubi alaihim walad dallin amin huda ammatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Allahu akbar ka ga tsayo da kai ko in ka dago kuma sai ka tsaya kai ta addu'o'i har ya tsayi wanka wancan wannan sabanin sunna ne eh ba da an ce a tsawaita ba kuma sai ya fi wancan a'a wannan tsayuwa na kafin ruku'i na za a karanta fatiha a karanta sura to ka wannan tsayon kuma yi wancan kinan kowane a aune yake yake yin shi alaihi salatu wassalam kinan hadisin yana nuna mana shar'anci tsawaita tsayuwa bayan ruku'i tsawaita zama bayan tashi daga sujada ta farko kuma wannan yana daga cikin aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hadithu sabi'u wa 80 حديثي نا تمانين دبقين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم shi wannan bukari da muslim sun fitar da wannan hadisi a wannan hadisi anas dan malik ya dala tabbata a gare shi yake cewa ma sallaitu wara a imamin qattu tun da nake da ɗai ban taɓa salla ba bayan wani limami a kaffa salatin wanda sallar shi ta fi sauƙi babu takurawa babu mashakka a ciki wala a tamma salatan kuma ban taɓa salla bayan wani limami ba wanda ya salla mafi cika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kamar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam mana yakan sauƙaƙa sallah amma kuma yakan cika ababen da ya kamata a cika su yana zawa da wajibai da sunnoni an gane ko e ba ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauƙaƙa sallah to shi nan sai ka rika saryar da waɗansu gaɓoɓi a ba haka bane kina da mutum daidaitawa zai yi abinda za fa'idanta a cikin wannan hadisin na farko abinda yake wajibi ga liman idan yana ma mutane limanci to ya zo da sallah da mana da sauƙaƙa ya zo ya mana ya yi ta da sauƙi da sauƙaƙawa ba sauƙin yinta ba ya sauƙaƙawa kinan mutum ya rika mura'at ya rika lissahin yanayi da zamani da kuma yanayi misali yaushe ake cikin nishadi yaushe ba ne babu takura sai karkar sayi da wannan kana da sayin cikin wato lokacin da ake zafi ana tsananin zafi mana kuma an zo an shiga masallaci an cika ana tajibi ana ton wane ne sai ka kalli wannan sai ka ya ayi ta khafifa in kuma da sanyi ko ana cikin nishadi sai a dan ja haka za a rika mana haka za a rika bibiyan al'amuran don haka dai wannan hadisin yana nuna mana cewa limami idan zai yi sallah to ya sauƙaƙa wannan sallah tashi don kadda ya tsanantawa masu bin shi sallah ta yadda mamun shi za su fita daga cikin wannan sallan suna kwaɗayi suna bege kuma suna son sallah amma ba ka zo ba ka tattakura musu kowa ya fita daga sallar baya fatan ma sallar ta gaba ta ya takura ya wahala to baya halitta kirona shi ne mana abu na farko kenan mutum zai yi sallar a sauƙaƙe ba tare da ya takura masu sallah ba kuma zai cika ita sallar ya zo da dukkan wato wajibanta da sunnoninta da komi da komi don kada kuma ya rage ladanta ita sallar domin ta cika sallar yakan zawa ne ko kuma ana samun shi ne da yin wajobi da mustahabbai ba tare da tsawaitawa ba abin da aka ce za a yi shidda mana kai za a yi bakwai za a yi wuturi dai kai sai ka tsaya a gwargwaron mi kina gulgudan abin da ya kamata inda ake uku sai kai ukun kaɗai kawai kaga ai ka cika a kenan mutum ya zo da wajibobi da mustahabbai wannan shine cikan sallah kuma wato takfifinta rangwamta ta shine mutum ya takaita waɗansu ayyuka daga cikin ba tare da ya tsawaita su ba mana wannan shine fa'ida na farko a cikin wannan hadisi fa'ida na biyu hadisin yana nuna cewa sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi cikan sallah wannan kuma yayi abu ne wanda yake babu me babu ma jaye sallar ita ce akmal akmal sallah ita ce mafi cikan salloli to dan haka mutum yayi kwadayi ya san yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah shi ma dan ya sanya sallar shi irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama don ya rabauta da ladan yin koyi da shi kuma ya samu lada mai yawa sakamakon wannan fa'ida ta uku a cikin wannan hadisin hadisin yana nuna halarcin wato wanda ya fi to wanda bai kai shi bai mishi limanci hadisin yana nuna haka ijima da ne ai akwai fadil akwai mafdul akwai wanda yi akwai wanda aka yi to wanda aka yi hadisi yana nuna wanda aka yi ya halitta yayi sallah ga wanda yi an gane wannan wanda wanda yi falala misala ce ga wanda yi ga wanda aka yi ko falala ce wannan yayi wannan falala to hadisi yana nuna wanda aka yi ya halitta ya ba da limanci ga wanda ya yi shi wato wannan malamai sun kallo shi ne a yadda anas dan malik ai caye ban yi ba sallah a bayan wani limami da ɗai ko wanda sallan ta fi sauƙi ta cika kaman annabi sallallahu alaihi wasallam kina kaga ya sallah a bayan wani sallallahu alaihi wasallam in dai wannan wanda ya sallan a bayan shi ba annabi bane to akai ya cewa anas ya fi shi kuma ya dama shi wannan mutumin da ya rawaito da wannan kaga ai wato tabi'ai ne wancan hadisi wanda ya gabata na farko ne sabitul bunani kaga ai tabi'i ne to wato shi Anas dan Malik a kasancewar shi na sahabi ne duk wanda zai salla a bayan shi na tabi'ai da sauransu kaga yayi su falala to amma kuma ai yayi salla a bayan su haka da malamai suke zakulo da abubuwa saboda wanda ya ga an haɗu a masallaci sai ce ga wani gawartaccen malami sai a ce kawai shi zai sallaha malamai suka ce malami ratibi shine fi cancanta ya bada sallah idan muka zo wannan masallacin wane ne wanda aka sa kullum limami to shi ya cancanta ya bada sallah sai in zai zo shi zai ce wani ko da ku malamin ina ne sai wannan malamin ya ce wani a wani shi kamar da sallah to shikenan amma da ce shi ne malami shi ne hafizi ya san komi ya yi kawai daga an zuwa tare kama sai ya shiga ba hurumin shi bane an fahimta ko yawwa kinan da ana kaddamar da imami wanda wanda yake ratibi na'am kinan da take waɗannan su ne a fa'idodi a cikin wannan hadisi sai al-hadisu samin wa 80 hadisi na 88 عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي فقال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخهم أبا يزيد أمر بن سلمة الجرمي آه حديثي نتمنى تقص daga abi kilaba shine abdullahi bin zaid aljarmiyi albasari yake cewa ja'ana malik bin al-huwairis malik dan huwairis ya zo mana fi masjidina haza a wannan masallacin namu shi wannan malik bin huwairis ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine sai ya je ziyara wa wasu ya je masallacinsu to sai wata waƙi'a ta abku yanzu shine abun kilaba yake babu labarin wannan abin da ya abku ya ce kenan a malik bin huwairis ya zo wannan masallaci namu faƙala sai ya ce inni la usalli bikum sai ya ce ma mutanen ni zan yi muku sallah wa ma uridu salata amma ko ba sallah ba nake nihi in yi ana fahimta kaga wannan kwaɗayin sahabai akan karantar da mutane alkhairi karantar da mutane addini a aikace kenan sallah ce zai zai amma ba lokacin sallah bane kuma ba sallah bace zai yi kamar zai zai zai nuna musu yanda ake kamar yanzu ba lokacin sallah ba ka tara mutane ka ce ku zo ku ga yanda ake sallah ku zo in koya muku yanda ake sallah kenan shi yake cewa inni la usalli bikum zan yi muku sallah amma wa ma uridu salata eh ni ba sallah bace ba ni sallah bane zan yi amma zan yi aikace aikacen sallah don ku gani ne ya ce usalli kaifa kaifa ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yusalli mana ce zan yi sallah kamar yadda naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin sallah qultu li abi qilaba kinan mai ruwa yake ta sai na cewa abi qilaba kaifa kana yusalli tun wannan sahabi ne yanzu ya tara mutane ci gunzo zan muku sallah ya tira nabi sallallahu alaihi wasallam ko kina ga tabbata irin ta zai to shi wannan mai bada labari sai wani tambaye shi to ya yayi sallah shi wannan so ya jikin ya ya wannan Malik bin Huwayri sai wannan sallah irin ta nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace mithla salati shaykhina hada yace wannan sallar sallar da ya mana Malik bin Huwayri irin ta manzo irin sallar da wannan limamin namu ya mana ne shi ne a bayazi da amur bin salama al-jarmi shi ne ba da sallar to da aka ce yaya malik bin huwairi sai sai ce irin sallan wannan malamin irin wannan limamin irin ta ne kenan shi ma wannan malamin shaida ne shaida ce aka mishi akan cewa sallar shi irin ta wace ce irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ce wa kana yajlisu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zama idan rafa rasahu min as-sujudi idan ya dago kanshi daga sujada qabla an yanhada kamin ya tashi miki an bayyana wannan zaman wani zama ne ha jalasatul istiraha kenan kenan idan mutum yana sallah kaga idan raka'a ta biyu ce kai sujada guda biyu za ka yi za ka zauna in raka'a ta uku ce ga sallah mai raka'a uku kawai magariba kaga za ka zauna in raka'a ta hudu ce za ka zauna to amma idan raka'a ɗaya kai kaga za ka yi za ka tashi to kafin kai wannan tashin to akwai zama shine cewa kana idza rafa rasahu min sujudi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago kanshi daga sujada qabla an yanhada kahin ya tashi to kana yajlis ya kasance yana zama an gane ko da aka kira wannan hadisin ma'ana nassi ne na mi na cewa jalsatul istiraha sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta to hakan haka ne an samu sabani na malamai akan wannan akan ita jalsatul istiraha wanda malamai sai kiranta da wannan suna na farko dai mali yake cewa babu sabani akan halarci yin halarci yin babu sabani a ina kai sabani mustahabbancin ta sunna ce kuma sunna bace nan ne akai sabani amma yin ta mubah ne babu sabani akan ibahancin ta amma me aka saba mustahabbancin ta an gani to waɗanda suka ce akan cewa mustahabba ce an so mutum ya rika yin ta sunna ce akwai imamu shafi'i daga ruwaya mashahura da gare shi haka nan an samu wata ruwaya daga imam ahmad shi ma ya ce akan cewa wato sunna ce da kuma waɗansu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisi ingantacce an fahimta ko na waɗanda suka ta akan rashin mustahabbancin ta cewa ba mustahabba ba ce akwai umar bin al-khattab akwai ali bin abi talib akwai abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar akwai abdullahi dan abbas daga cikin malaman hadisi akwai al-imamu sauri akwai ishaq bin rahawai daga cikin malaman fiqihu akwai abu hanifa akwai malik da kuma to ruwaya mashhura ita ma ta shahara daga mazhabar imamu ahmad yana imamu ahmad an samu ruwaya biyu daga gare shi kuma yake cewa wannan kaulin na ƙarshe rashin mustahabbancin ta cewa mubaha ce amma ba mustahabba ba ce ya ce mafi yawan hadisai suna kan barin ta ma'ana ba su ambace ta ba yana mafi yawan hadisan da suka zo suke siffanta sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba su ambaci ba sunna ta jalsatul istira mafi yawansu imamu turmizi yake cewa wato wa alaihi al'amalu inda ahalin ilmi yana mafi yawan ma'alul ilmi suna kan aiki da rashin yinta an gane ko? wa kala abu al-zinad tilka sunna wannan sunna cewa saboda hadisi ya inganta an gane ko wa ma labadul ulama ila fi'liha inda alhajati ilaiha amma waɗansu malaman sai suka suka yi wani hukunci tsakatsakiya kaga wasu suka ce sunna ce wasu suka ce ba sunna bace kina waɗannan suna waɗannan ba sa yi ko ba ka ba wani suka ce a'a ita wannan sunna ce in mutum ya buƙaci yinta in ba ku buƙaci sunnan yinta wato ba sunna bace kamar su ce a lokacin da mutum ke cikin rauni ko ya manyanta ya tsufa ko ba shi da lahiya kaga ai zai bukaci ta to suka ce sunna shi amma da ke cikin karfin shi to suka ce ba sunna ba ce wasu kai rarrabe irin wannan an fahimta ko amma alqawlu zance wanda yake qaulun raje shine cewa sunna ce ta baciciya an gane ko na'am saboda dama ai babu wani hadisi guda wanda za a kira shi a ce ya cika ayyukan sallah ga baki daya sai ga nan a ambaci kaza na ambaci kaza sune za a tattara shi a samu sallar cikakka ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka dai sunna ce tabbatacciya abinda za a dauka cikin wannan hadisi abu na farko mustahabbancin jalasatul istiraha an gane ko na'am tare da cewa suna ce inda alhaji amma dai kamar da muka faɗa cewa suna ce fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin wato wurinta ita wannan jalsatul istiraha wurinta yayin da mutum zai dago daga ma'ana raka'a ta farko idan zai tashi zuwa ga tsayuwa to baya tashi ya meke sai ya zauna tukun sai ya tashi an gani yawa fa'ida ta uku malamai suka ce manufar wannan zaman saboda nisan sujada da kuma tsayuwa tsakankanin sujada da tsayuwa akwai nisa tsakankaninsu amma mutum wanda yake cikin ƙoshin lahiya shi ba zai ga wannan nisan ba amma wanda yake marar lahiya ne ko mai jiki ne da yawa ko wanda yake yana da wani dan illa ne a ce kawai daga sujada a je sujada kawai a tafi to akwai akwai nisa amma an ka taso ka zauna kuma sai ka tashi ka miƙe an fahimta ko suka ce kenan hikimar manuwar saboda nisan tsakankanin sujada da tsayuwa akwai nisa tunda ayin ka taso daga saboda nisan tsayuwan sujada da tsayuwa ai bai daga wato ayyukan sallar za ka ga kamar ana yin su ne gaba bayan gaba ko ba kama in aka yi wannan ayi wannan aka yi wannan ayi wannan kenan wasu malamai suka ce hikimar kenan akwai wannan a ciki wallahu ta'ala ala wa alam suka ce dan haka ma ba a shar'anta mata ba kabbara ko kuma me zikiri ba a cewa komi ko ba masa kabara idan za ka ɗago taso daga sujadar nan in ka ce allahu akbar ka zamna kawai tashi za ka yi kamili an gane sai in ko da ka taso kawai zama kai to za ka tashi ka ce allahu akbar kana meke kana faɗa an gane e kuma allon aka zauna ba cakoni da haka kenan zama ne dan kaɗan bai halitta ba mutum ya tsawaita shi e kawai kana dan zama haka kawai ya kata shi ya babu zikirin komi babu kabbara a fa'ida ta hudu wannan hadisi yana nuna mana halaccin karantarwa a aikace saboda wannan ya yi tsayuwa ya yi shi wannan ake karantar da shi wannan abin ya fi tsayuwa a kwakwalwar shi kuma ya fi rike shi ya fi gane shi musamman ayyuka irin su sallah irin su arwalla irin su wankan janaba irin su wankan gawa irin su waye to nan yin su a aikace kan taimakawa wato waɗansu su fahimci hakikanin su a fa'ida ta biyar wannan hadisi yana nuna mana halarcin yin aiki na ibada ba don ibadar ba don karantarwa an gane ko? shi ma nake cewa wa annahu laysa min at-tashriki fil fi'li wanda ba ta kai shirka sai ba ta Allah ba sallah ce zaka yi ba ta Allah ba kai to ba a ce ba kai ibada ba dan Allah ba kai shirka ba a fada haka ba an gane ko saboda ni saboda dalilin da ya tunkuɗa ka game da yin wannan sallar da manufar karantarwa yin hakan shi ma ai taqarruban ne ila Allah ta'ala shi ma in haka shi ma yi ibada ce ka karantar din da mutane su gane su yi yadda aka ce a yin ita ma ibada ce lara za ka samu ina ta gane alhadisu tasi'u wa samanun hadisi na tamanin da tara ana abdullahi ibn malik ibn buhaina radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه حديث عبد الله بن مالك بن بحينا إذا تبت أغريشي يكي تشوى وانا حديث أخرجه البخاري في الصلاة ومسلم في الصلاة يوم كان عبد الله dan malik dan buhaina yake cewa da tabbata a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana iza salla ya kasance idan yana salla farraja baina yadayhi sai ya bude tsakankanin hannayen shi guda biyu hatta ya budu bayadu ibtaihi har sai hasken wato hamatan shi ya bayyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a fa'idon da suke cikin wannan hadisin ma da yace a cikin wannan hadisin akwai dalilin mustahabbancin irin wannan hay'an irin wannan sifar a cikin sujadar mutum an gane ko shine mutum ya nisantar da ma'ana wannan ɗin shi damtsen shi game da haƙarƙarin shi a sujada kenan mutum ya buɗe kuma wato wannan hadisin an keɓance shi ne a sujada an keɓance shi a sujada saboda ku kalli nassin hadisin annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana idza salla manzo idan ya kasance yana sallah farraja bayna yadayhi yana bude tsakankanin hannun shi hatta ya gudu bayadu ibadayya har hasken hamatan shi bayyana ta aka yi a sujada hadisin an ce a sujada ta gan ana tsaye ne misali in ka dogo tsakanin sujada ka ga gara sai mutum a ci mutum ya haka ko ba ka ba ka zo ka zamna ka dora hannuwa sai ka yi haka zaman tahiya ko tsakanin sujada guda biyu ka buɗe don a ga nankin an gane ko? ci aka in yana sallah zama malaki cewa wannan an keɓance shi ne da sujada saboda me yasa keɓance shi da sujada saboda hadisin da imamu muslim ya fitar da shi hadisin albara bin azib da da tabbata gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iza sajadta kai mai sallah idan kai sujada fada aka faika ka dora tafin hannunka guda biyu a ƙasa warfa amir faƙaika ka daga ma'ana tsintsiyan hannunka an gane ko to kenan kaga wannan cewa idan yana sallah yana bude hannun shi har a gafarin wato wannan hamatar shi a wani wuri na cikin sallar a sujada ne ba a kowane wuri bane an fahimta kenan a cikin sujada ne da haka kenan wannan hadisin na babin mutlaq ne wannan hadisin na a na na imamu muslim kenan ya zama to muqayyad ne ya kayyade shi a halin sujada ne a fa'ida ta biyu daga cikin fa'idodin wannan hadisin a cikin yin irin wannan tsayuwan mana ka irin wannan kaifiya a cikin sujada ka yi ka buɗe ka wannan ɗinka akwai fa'idodi akwai hikimomi masu yawa da fa'idodi waɗanda suke ba su iyaka daga ciki wannan yana nuna yana bayyana nishaɗin mutum a cikin sallashi mutum kai ko mutum yana sallah amma ya kwanci haka hannu shi duka kawai ya haka kai yanke ce wani an yi laishirin ko a gaji yake ko ba ka ba amma in ya dora hannun shi ya haka za ka sa wannan kenan abin yana yi da gaske da kenan fa'idar wannan yana nuna nishaɗin mutum da kuma kwaɗayin mutum game da sallah kuma wannan daga cikin fa'idodin shi wato idan mutum ya irin wannan kaifiyar to yana taimaka ma mutum wato dukkan gaɓoɓin shi su yi sujada saboda gaɓoɓin na sujada guda bakwai ƙin nan in a ce kashin guda hannun haka to da wahala tafin hannuwanka su wannan an gane ko to amma yin wannan kaifin yana taimakawa a samu tafin hannuwa su ma sun yi sujada yadda ya kamata kira yin wannan shi ke bada kowane gaba a bata haƙƙinta ne wannan ibadar na wannan sujada an gane ko na'am maliki cewa wata fa'ida waɗansu daga cikin malaman fikihu sun keɓance wannan hadisin da maza kawai musamman mabiya a mazhaba ta hanabila suka ce wannan hadisin ya keɓanci maza banda mata suka ce domin ita mace ana so idan ana so in ana so tana sallah to duk ta gimi jikinta ta daddabke haka kenan za ta yi sujira ma haka za ta ta takure suka ce wato haka ake so kenan ta kiyaye jikinta sun kafa hujja da wani hadisi wanda abu dawuda ya rawaito shi a cikin marasilikin shi hadisai ne mursalai shi kuma hadisi mursali nau'i ne na hadisi da ifi in ba a samu wani wuri da ya kasance mutasiri an gane ko cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama marra alamra ataini tusalliyani manzo ya bi ta wadansu ta wajen wadansu mata guda biyu suna sallah bakala sai ya ce idza sajadtuma idan kuka yi sujada fadumma ba'd al-lahmi ila ila al-ba'd ila ba'd ma'ana wai jikinku ina ba jikinku ku hada shashi zuwa shashi kenan su yi da su tattakura su matse ko ina fa innal mar'ata laysat fi dalika kan rajuli wai mace a wannan ba kamar namiji bane to wannan hadisin mala ya ce hadisi ne takharijin shi ya gabata hadisi ne da ifi hadisi ne da ifi naka wannan sifar ta game maza da mata saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa sallu kamar aitu wuni usalli wannan ya shahi maza shahi mata in kaga wani abu a cikin sallah an ce banda namiji ko mata za su yi maza ba za su yi ba maza su yi mata ba za su yi ba to ne da nasi sai a haida wani dalili tabbacacce za a bambanta amma ba haka ba duk hitabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'ummar shi yace kaza to ya kumshi maza ya kumshi mata an gane ko to irin wannan yana ciki su ma mata haka za su to amma sai dai wato wajen yin mutum sai ya kiyaye kada ya cutar da wanda yake damar shi ko hagun shi sauran malamai suka ce shi cutar da wani musulmi ya cutar da wani musulmi wani haramun ne an gane ko to amma buɗe wannan ƙin shi sunna ne mustahabi ne yaya za ka yi mustahabi kuma yin mustahabi ya zaka zuwa ga me zuwa ga haramun an gane kenan irin wannan ƙin in a cikin sahu kake sai ka yi daidai yadda zai kai kanka takura wani wani kai takura ka haka na irin zaman tawarruk wanda mutum zai zai zama a saman mazamnai shi ai kaga ai kana daukan wuri ne to kada kai ka danne wasu kuma ka takura musu suna Allah Allah ai sallama ba kyauta ba kenan komi mutum ya yi shi ga suna an ba da dama ana iri kaza ana iri kaza ana iri kaza kenan dai duk abubuwa ka yi ba tare da ka takura ma wani musulmi a dan uwanka al-hadisu tis'un حديثي نتسئن عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم أنا حديث أخرجه البخاري في الصلاة ومسلم في المساجد حديث أبي سلمة dan sa'id dan yazid yake cewa sa'altu anas ibn malik yace na tambaye anas dan malik akana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusalli fina alaihi wai anas shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah a cikin takalman shi guda biyu qala na'am anas yace eh anas sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah a cikin takalmar shi guda biyu don haka yin sallah a cikin takalma guda biyu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da za a fa'idanta a cikin wannan hadisin abu na farko shine mustahabbancin sallah a cikin takalma guda biyu kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi an gane ko fa'ida ta biyu halarcin shiga masallaci da takalma guda biyu amma bayan mutum ya tsabtace su ya ka hudda dukkan ƙazamtar da ke jikinsu shirin da yi wannan idan masallaci ya ne irin namu waɗannan masu tafi da mutum sai ya kalli masala saboda wurin share shi ake ana gogewa ana kaza ana kaza in aka ce za a shigo da takalmomi za a za a wasaka wurin kenan za a daudada shi za a kurantar da shi kuma wannan kin bai dace ba da haka kenan sai a aji takalma in ka samu wata dama za a yi sallah a sarari to sai ka da takalmanka ka tsabbaka sunna kamar yadda za mu ga bayanai insha Allah kenan dai wato in dai takalma in sabbi ne sai ka shigo da su a leda sai ka sunce ka sa ka shigo masallaci ba matsala tunda shi wani yana ganin ma kawai takalmin a masallaci ko daga kamfani ka kashi nan gani yake abin kaman bai dace ba eh to ba ba addini ba ra'ayi bane kenan dai ma'ana abinda ya tabbata kenan ya halitta a shigo da takalmi masallaci an gane ko in an tsarkake su fa'ida ta uku wato zato mafi rinjaye mana zato mafi rinjaye akan najasarsu wato wannan baya fudda su akan asalinsu na masu tsarki ne inda ba tabbas ba gare ka suna da najasa kawai don zato cewa ka aje suna da najasa to wannan baya hudda su akan hayansu masu tsarki ne ana cikin bulaguro kai dai ka san baka taka wani kashi ba baka yi ba kaza kuma su kake takawa kuma dama takawa wanda shi kasar shi ke tsarkake su ana zawa kawai shiga musamman irin sallar sigawa a hili ake yi a kasa saboda ta masallah ce gaban kowace sallah sai ka yi da takalman ka to amma yanzu abin karatu ya fara shigan mutane yanzu aka zo sallar gawa wanda za su ba za su da takalmin su sun fi yawa game da wanda suke huda a birane amma ba sa ƙauye ba amma inda a ne kowa ta kai wuce yana gaban shi an fahimta to kenan irin wannan kenan mutum sai yi a fa'ida malai ke cewa wannan fa'ida za mu karanta ta malai ke cewa fa'idatun fa'ida as-salatu fin ni'ami yin sallah da takalmi wa dukhulul masjid fihima da shiga masallaci da takalma guda biyu asbahat mas'alatun mushkila a wannan lokacin a wannan zamanin wannan abin ya wayi gari matsala ma'ana matsala ce wanda take cike da matsala fa sunnatin nabi sallallahu alaihi wa sallama sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama sarihatun bi jawazi dalika a hili suke suna nuna halaccin yin sallah da takalmi da shigowa masallaci da shi malai ce bal bistihbabihi bari ma kai hadisan suna nuna cewa sunna ne mustahabbi ne an so kai haka din ba ma alaka bane so ake kai kuma an kai Allah lada zai baka kan wannan mala cewa annahu min as-sunnati allati yanbaghi al-muhafazatu alaiha yin sallah da takalmi yana ɗaya daga cikin sunnonin da ya kamata a kiyaye kada ayi wasa faƙaɗi ƙala sallallahu alaihi wasallama hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fi ma rawahu abu dawud a cikin hadisin da imam abu dawud ya rawaita an shaddad bin aus daga shaddad dan aus manzo yake cewa khaliful yahuda an sallallahu ce ku saba ma yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim su yahudawa ba sa sallah da takalmansu ba sa sallah da kofinsu mazo ce ku ku saba musu kurkai an gane ko kaban ai ba irin sunnonin bane ya kamata a rika yi haka nan wa qala sallallahu alaihi wa sallam fi ma rawahu abu dawud aidan a dai wani hadisi wanda hallaudi abu dawud ya rawaice shi annabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga bi sa'id al-khudri ya dala tabbata a gare shi manzo yake cewa idza jaa ahadukumul masjida idan ɗayan ku yazo masallaci falyanzur to ya diba ya binciki takalmin shi fa in ra'a fina alaihi qadaran aw adha idan yaga wani kazamta ko najasa a takalmin shi falyamsahu ma'ana ya goge shi wa yusalli fihi ma yayi sallah cikin takalmin shi guda biyu injuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam mala yace ila ghairi zalika minan nususi sahihati sariha yace da wani wadannan daga cikin nasosi wadanda suke bayanin su a fili yake kuma ingatattu akan me shar'ancin yin sallah da takalmi kenan fi mashru'iyyati salat fihi ma ba'da tanzifihi ma min al-anjas wal aqdar kenan bayan mutun ya tsarkake su ya wanke su ya raba su da najasa da kuma wato dauda to sunna ce mutum yayi amma al'ammatu amma kaga gama garin mutane wa ba'dul muta'assibina daga waɗansu daga cikin ɗalibai masu ta'assubi mana masu bin mazhaba min talabatil ilmi daga cikin ɗaliban ilimi fayujadiluna fi zalika sai kaga suna jaya da kai akan wannan gaba garin mutane shi ba karanta ba kai hukunci ne ya tunani da kwakwallon shi ya hukunta da zama zancen nasi bane ake yi sallah da takalmi ba kuma mawarkon sunna da aka kakkaɓe hadisan ma'ana littafan sunna na hadisi ake karantawa buhari musulun sunan turmuzi abi dawo da wane ne daga an yi kawo hadisin sallah cikin takalmi ya ce kai yahudawa da ta ke yahudanci ne shi kuma shi kuma wal'akusu sahi in yin sallar da takalmi shi ne yahudancin ba haka hadisi ya gabata ba khaliful yahuda haka mazo ce ku saba musu su ba sa yi da takalmansu ya ce kukuyi kama ga hadisai ne ga sunan ingatattu an yi bayaninsu da farkon al'amari ce aka yi to kaji kaji yahudawa sai a ce yin sallah da takalmi yahudanci ne wali ya billah to kaga wannan akwai karamcin ilimi da kuma wato wasa da addini na'am kenan zaka ga gama garin mutane suna maka jayayya akan wannan wa yarawna anna ihya'a hadhihi sunna min al-kaba'ir gani ma suke raya wannan sunna daga cikin manya-manyan zunubi tsakanin da da ba haka muke mu ma dai haka muke ji kayan mu ga karatun yau mana kowa da haka yake ji a ce sallah kuma da takalmi subhanallah to amma ga hadisi ya inganta kiran da kiran gama garin mutane haka suke gani suna ilga wannan daga cikin manya manyan zanubai allati la yaskutu alayya suna ganin wannan babban zanubi ne ma wanda bai kamata ba ma ai shiru dole ne ai bayani yaya kuma za a yi sallar da takalmi wa idza awradta alaihim hadhihi an-nusus idan ka baje musu waɗannan nasosin manzo yayi yayi umarni ya ce ku sa ma yahuda ba sa yi kukuyi karu sai su ce hada fi waqatin duna waqat sai ce wannan ai zamani ne daga lokaci zuwa lokaci ne an gane ko wa zamanun duna zaman wannan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ne babu tabar takalma wana eh masallaci kasa ne babu tabra babu kaza babu kaza a wancan lokacin ne mali ce ka anna shari'ata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ata ba'daha man nasakhaha wa baddala kai ka ce kamar shari'a na sallallahu alaihi bayan shi akwai wanda ya zo ya canza wasu abubuwa akwai canji babu yanda suka yi haka zani abinda ake yi a can sunna ne yau ma sunna ne abinda can ba a yi yau aka yi shi bid'a ne an gane ko na'am malike ce ma wama daru su waɗanda mutanen ba su sani ba annaha shari'atul lahi ai sunnan manzo ko kuma shari'a da manzo sallallahu alaihi wasallam ita sunna ce ta Allah ila an yarisa Allahu al-ardha wa man alaiha ai abata abace tabbatacciya har da Allah ta'ala zai gaje kasa da abin da yake cikin ta har kiyama kenan malaki tawul munasib kuma abin da yake dacewa man arada ittiba as-sunnata fi dalika wa fi ghairi dalika shawara ce malaki ba da yanzu kuma duk mutumin da yake so ya bi sunna a cikin wannan zace mu muke sunnan yin sallar takalmi wa ghairihi ma da wani su daga cikin sunnoni waɗanda suka mutu wanda mutane ba su san su ba kenan mimma tarkuhu aw fi'luhu wanda cewa yin shi ko barin shi la ya masu a jauharar islami to barin shi yin shi ko barin shi baya taba haƙiƙar musulunci an gani ko duk wata sunnar da wato yinta ko barinta kana so ka rayata to yinta ko barinta baya taba kama a ce wajibai yin su ba wani matsala bace zaka samu babba an gane yin su kawai raya sunan ne kenan bai taba musulunci to irin wannan mutum an yan zura kafin ya yi so ya tsaya ya yi lissafi fa'in kana fi'iluhu autarku idan ya kasance yin wannan sunan ko barin wannan yusabbibu fitnatan wa sharran akbar min maslahatihi idan yin wannan zai sabbaba wata fitina ko wani sharri babba sama da maslahar tabbaka wannan sunna falyura il masali ta wani lokacin ka tsaka lura da masala an gane ko kar ka zo ka wajen yin sallan ka watsa mutane wanda kuma alhali ba haka ake so ba ya kaba da asuwar su nuna karatun su kai wurin in yaso sai a tsabbaka musu shawara mai kyauci kuma da kyauci mai kyauci malaka cewa fa inna shar'a yakunu haisu tujadu almaslahatu alkhalisa aw arrajiha ala mafsada domin mafi yawa malamai sun yi diddigi wato ita shari'a tana shar'anta wani abu ne inda ake samun maslaha tsantsa ko maslaha mafi rinjayi akan mafsada amma da a ce ga masalahar in ka yi ta za ta zo da wata mafsada ɗari bisa ɗari ta wanda sai ka haƙura an fahimta ko yawa wanda kenan shi ne da haka kenan wato wannan sunna dai a yi ƙoƙarin raya ta sunnan yin sallah da takalmi amma a yi mura'atin zuruf a lura da yanayi da kuma wuri da kuma me zai je wacce irin masalaha za a samu akan wannan lokacin yago tayi insha Allah kenan nan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام